وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حوزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ranar laraba ne takwas ga watan ramadan hijiran annabi rahma annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina shekara 447 muna fatar ubangiji ta ala ya datar da mu allah ka samu daga cikin bayan da kake yantawa a wannan wata mai albarka ya allah muna roƙonka ka sa mu daga cikin masu rabauta a wannan wata ba masu tabewa ba dukkan alkhairan da ke ciki allah ka yi mana gama dakatar da shi allah ka bi ibadunmu da addu'o'inmu ka yaye mana kurakuranmu ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa a kowane sati muna da cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat a darasinmu na baya mun tsaya a aya ta 46 yau insha Allah za mu tashi aya ta 47 muna fata Allah ya fahimtar da mu hukuncin hukuncin da ke ciki kuma Allah sa mu yi aiki da shi Allah rama bismillah
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ainihin labarta mana labarin al'ummomin da suka shuɗe a baya adawa da samudawa da mutanen annabi musa irin su fir'auna da runduna ta yi har ma ya tsakuro mana kaɗan daga cikin ƙisar annabin allah nuhu alaihi salam duk waɗannan ba su gagari ubangiji ba a lokacin da suka nuna ba allah taurin kai ba su ribanta ba asara suka yi duk wannan allah yana babu labarin ne don mu shiga cikin taitayin musan Allah madaukakin sarki to shi ne wanda ya cancanci a yi masa bauta shi kadai shi kadai yake da karfin da ba wanda yake da irin nashi shi ne ya ce wasa ba a banai na ha ga sama nan kuma Allah ce mun gina ta Allah ya gina sama ne Allah ya ce bi aidi wato da hannun mubara da karfinsa Allah ya gina sama ga ta nan bai gari amadin ba tare da gimshiki ba kaga yanzu mu idan muka yi wani ruwa sai mai gimshiki mu kalli masallacin nan dan ya tsaya sai da muka yi dabara akalla an sa mai gimshikai na tsakiya ma guda shida so muke mu tsaya so muke wani masallacin ya tsaya kai ya rubje amma Allah ya halatta sammai bakwai gaba daya bai gari amadin taraura ba gimshiki ko daya ga tarar kuna kallanta har yau kuma ba inda ta gaza ba inda ta tsage ba inda take bukatar a ɗanyi kwalaikinta raka Allah ce wa inna la musiuna kuma wallahi mu masu yarwata ne mana mun yarwata sama fadinta ga ta nan ba inda take da kunci duk inda ka je ba za ka wuce wato ka ce ka kai inda ka kai karshen saman Allah ba a za a ganta ga ta nan dai kamar yadda Allah ya ta daren dakan babu wani alamun matsala tare da ita to wannan duk Allah yana nuna mar cewa shi kadai ne kuma shi kadai yake da iko akan komai sai Allah madaukakin sarki ya ce والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها ubangiji tabaraka wataala ce ita kuma ƙasa ita ma mun shimfiɗa ta ma'ana ta kasance firashan shimfiɗa ce duk abin da ɗan adam zai yi ya rayu ya ji daɗin rayuwar baya yiwuwa sai a nan ƙarƙashin ƙasa sai a kan ƙasar allah sai ana kasar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa wannan ma babban ni'ima ce duk inda da adam kaje ka aje shi in dai baya kan dauran kasa to yana cikin mi yana cikin fargaba idan ya shiga ruwa yana kan bato daddare ke gide ke kamar zai durme idan ya hau jirgin sama jirgi ya hau iska ya tashi da shi ya ga baya kan kasa to yana nan yana hasbunallahu wa ni'mal wakil har sai Allah ya saukar da shi saboda ya sai yana cikin irin wata rayuwar da sai Allah ya kiyaye kai ba ka hau jirgin sama ba mota wadda da muke hawa yara ƙanana ba in sun ga kawo ce suke cewa sai sai Allah kiyaye wasu san kira kan hadari in ba sauka aka yi ba akwai matsala to dan adam Allah ya shimfida mai ƙasa ne dan ya ji daɗin rayuwa da ya zama to ba akan doron ƙasa yake ba to yana cikin wani irin yanayi ne wanda yake na Allah ya sauke lahiya to shi ne Allah ce muna muka halittu wannan ƙasa ko muka shimfaɗa ta Allah sai wa kanshi godiya da kanshi wai in ma mu ba mu gode ba akan wannan ni'ima sai ce fa ni'mal mahiduna ma dalla da wannan shimfiɗa ta mu inji Allah Allah ya gode wa kanshi da kanshi akan ni'ima da yawa bil adama da ma sauran halittu sai Allah madaukakin sarki yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wa min kulli shay'in daga kowace halittar da ka sani za ka iya tunawa ka karda komi da Allah ya yi sai ce halaka na zauje ne na halitta shi namiji da mace komi Allah ya halitta shi biyu ba abin da ba bi Allah ya halitta ba ka kaddara komai ne ne to biyu Allah ta'ala ya halitta don ya nuna shi shi ne shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma wannan ɗayan ba zai iya jin daɗin rayuwar shi ba sai da ɗaya Allah dai halitta ɗan adam sai shi ne namiji da mace namiji ba zai da rayuwa sai da mace tare da mata Allah ma ya sanya ita ce hanyar samun nutsuwar shi mata ba ta iya jin daɗin rayuwa sai da namiji dina take da kima da daraja da kuɗi da mulki da kasaita akwai ta waya in babu miji haka shi ma namijin diyan da yake in ba mata ya samu ta waya haka Allah ya halitta sama da ƙasa kaga su ma biyu ne yi Allah da ya halicci mutuwa sai ya gama ta mai da rayuwa Allah da ya kalakar mota wal hayat Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka yace allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa kafin rai kafin ai rayuwa sai da aka halicci mutuwa ta ko aka aje ta ka san ko ai an hada masgo shi ne Allah ce Allah zai kalakal mota wal haya shi ne ya halarci mutuwa sannan sai halarci rayuwa ita wannan mutuwar da'iman tana jiran rayuwa shi sa kowa daga cikin mu nan a kowace rana mala'ikan mutuwa sai ya kawo maka ziyara so 24 yana cewa Allah kaga ana dan barkade da dan saura akwai sauran abincin da bata cinye ba akwai sauran ruwan da bata sha ba akwai sauran lumfashi akwai sauran kwanakai duk lokacin da kika ce Allah kai mu gobe lahiya gobe ta yi tokin matsawa kabarin ki ne kin rage wani abu daga cikin kwanukan da Allah ya kaddara miki akwai mutuwar tana nan tana jira duk abin da Allah ya halitta biyu ne mutuwa da rayuwa yayi wuta yayi aljanna yayi as-sa'ada wa shaqawa mutum ya zama to maraboci ko kuma matsiyaci duk abin da zaka iya kaddarawa a duniya namiji ne da mace a cikin dabobi namiji da mace a cikin kwari namiji da mace a cikin itace namiji da mace duk wannan hikima ce ta Allah ba abin da ya halitta daya sai shi kadai ne yake daya to so yake a kadaita shi da duk abin da yake da alaka da ibada kada hada shi da wani duk abin da zaki karki dan Allah kuma dami dan kaza a ki dan Allah kadai hikimar da ta sa ya halitta komai bibi kenan dan shine mai halitta shine mai iko shine to min kulli shay'in khalaqana zawjayn duk abin da kowa san daga cikin komai Allah ta sai muka halicce shi bibiyu me yasa Allah tabaraka wataala ya haka yace la'allakum tazakkaruna mai yiwa ko ya sa ko azantu ku gane shi shine shi kadai babu abinda hatta idan ka dauki wutar lantarkin nan ba ta yi sai an gama mai plus da muwayar plus ɗin ta kaɗai tana ba da haske a muwayar ita kaɗai ba ta ba da haske da aka yi zafi sai aka yi mai sai aka yi sanyi da aka yi wato daɗi sai aka yi mai sai aka yi ɗaci duk abin da ka sani allah ya sanya mai kishiya don mu gane cewa shi kaɗai ne ba a haɗa shi da kishiya ba ya son a yi tarayya da shi da wani kamar yadda ke ma kila ba ki son kishiya to allah shi ne mafi cancantar rashin son kishiya bai so duk abin da yake da alaka da shi a alakantar da wani alama mai Allah bai san hakan subhanahu wataala shi yasa yace yayi wannan ne la'allakum tazakkaruna ko za ku wa'azantu shi yasa duk abin da yaga Allah yayi shi a cikin abin akwai hikima kuma akwai wa'azi akwai nusantar da ke cewa Allah nan shi kadai ne sai Allah madaukakin sarki yace mi
fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun da aka sai ce fafiru ilallah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu ku gudu ma'ana ku tafi ku yi maza maza ku koma zuwa ga Allah kenan duk abin da zaka yi da duk abin da ya same ka kai gaugawa ka koma zuwa ga ga ubangiji tabaraka wataala shine mafita ba inda ake zuwa a samu solution a samu mafita daga cikin kowane irin al'amari a rayuwar duniya wallahi sai an koma zuwa ga Allah ba dogaro da kai ba dogaro da wani babu wani wanda ya isa akan sha'anin da sai Allah yake sai shi Allah kadai da haka yace inni lakum lalle ne ku koma zuwa ga Allah ni na kasance a gare ku minhu dangane da shi ubangiji subhanahu wataala nadirun mai galgadi ne liman asahu ga wanda yake saba mishi kun mubinin ga galgadi wanda yake babaye ba boye ba sai Allah madaukakin sarki yace wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadirun
ya ƙara maimaitawa dai wala ta ji aluma Allah ilahan aka kada ku sanyawa Allah wani abin bauta daban duk abin da za ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi ya zama to kamar Allah ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan cewa yahudawa da kiristoci ittakazu ahbarahum wa rubanahum ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون annabi muhammad alaihi salatu wasalam sai ke bayanin cewa su yahudawa da kiristoci ittakazu ahbarahum sun dauki manyan-manyan malaman su masu ilimin su warhubanahum da masu ibada kasa akwai masu ilimi akwai masu ibada wani akwai kokarin ibada amma ba akan ilimi ba wani kuma yana da ilimin babu ibada to duka wani akwai su a cikin yahudawa to sai yake cewa sun rike su arbaban matsayin alloli min duna layin kuma da bayan Allah sai ba rubuda ya tashi ya tsaye ya rasulullahi wallahi mu dauke su a matsayin Allah ba abubuwan ma bauta musu ba ma bauta malamanmu ba ma bauta masu ibadanmu sufayenmu sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku halatta shi ta wannan kam suna yi kuna bin sa akan haka eh abin da Allah ya haramta su ce muku halal ne kuma ku ce halal ne ku bi su akan haka kuna haka nan ya ce wannan kan muna yi wannan kan suna yi mana wallahi sannan ba sa halatta muku abinda haramun ne ku ɗauke shi a haramun ce wannan kan muna yi ya ce to tilka ibadatahu wannan shi ne bautarsu ashe duk wani wanda Allah zai halatta abu shi ya nuna maka ba komi idan ka bi wannan shawarar tashi ka ɗauke shi a matsayin ilahinka a matsayin abin bauta kamar Allah gari bauta ce kai mishi abin Allah ya haramta shi ce maka ba komai halal ne ko kuma Allah ya halatta abin shi ne zo ce maka kai wannan ba kyau babu aya babu hadisi ka san ayar malam bahaushe ba ma guje ya ce maka ba kyau ba kyau amma duk da haka ne ko kusa mene ne wanda sai gabace mun na iyaye da kakannu wallahi suna da karfin imani a da shekarun baya shekaru kamar arba'in da suka wuce mutum bai jira ta hanka mashi aya akan abin da ba shi da kyau kawai in ki wani abu sai a ce miki ba kyau ba kawai sake jikin ji tsoron abin buke yi ta yi ga kika ce miki ba kyau a zub da ruwa a ƙasa ruwan zahi sai an ce isbillahi ita bismillahi ba bata iya ba sai an ce isbillahi kuma sai ki ji kuma ba ki ga zub da ruwan sai kin ce isbillahi babu kyau da daddare a yi kaza ko a shiga ɗaki ko a sha sai an ce isbillahi kaga ita ta yarda babu kyau sai an ambaci Allah amma bata ma iya ambacin Allah ba kuma ta yarda kuma tana bi inda ke zake saka mu a yanzu ga ayar ga hadisin an san su amma a wajen aiki to nan ne matsala da kawai mutum zai zo ce maka wallahi abin wallahi ba kyau shi ke nan ka ɗauke shi babu kyau shi ka ɗauke shi babu kyau amma yanzu idan aka ce maka ba kyau sau kake sai an jawo alkur'ani sai an jayo hadisi hadisin ma ka ce ingantacce ne ko da'ifi ne amma a wajen aikin sai ga kuma nan ne gizo ke saka wannan babbar matsala ce a cikin al'ummar yanzu mutane da sun fi karfin imani bakkyau za a ce su dauke shi bakkyau wannan abin halar ne su dauke shi haram haram ne su dauke shi haram shike nan bakkyau aka ce an ce bakkyau bakkyau to mu ga ayar qur'ani karara an fassara da yaran da suke iya fahimta kin gane abin bai da kyau amma kina yi dan Allah duk abubuwan da ake da yanzu wanda zai ba su da kyau ɗin wannan ne ba a sani ba galibi an sani amma zuciya ce ta kasa samun istakama ta kasa yarda ta kasa amince a wajen aiki akwai matsala ya kamata mu tsoraci ubangiji sau duk abin da allah ya ce haramun ne to wallahi mu haramta shi abin da allah ya halatta kuma duk duniya kar wani ya zo ce mana wannan abin mai wannan abin haramun ne kuma mu ɗauke shi a matsayin haramun musamman ma ya ko dauki bangaren ku mata illa ma rahimallah a bangaren sabga kawai akwai wani abin da kawai tunda haka ake yi ki a gurin ki haka ake ba za a yi ba haka ba da an yi ba haka ba kamar matsala ne shi kun ba Allah ne ya ce ai hakan ba akwai wani abin da ba laifi bane kuma a gurin ku laifi ne saboda ba yi ba yi a gari a gidan su wanda da aka yi ba haka aka yi ba a kabila ba haka ake ba to wannan a matsayinka na musulmi sai ka cire kwakwalwarka daga irin wannan tunanin ba abin da za ka ƙi ka ƙyamata sai abin da Allah da manzan Allah suka ƙyamata ba abin da za ka yarda da shi ɗari bisa ɗari hankalinka ya kwanta ka yi shiga bagadi sai abin da ya zo a cikin nassin alƙur'ani Allah da manzan Allah sun yi da abu sai kin yi haka ne za ki zama to musulman kirki duk abin da mutane suke kai komin yadda kowa yake yi in dai Allah bai yarda da shi ba ki cikin kamace shi har abadan a cikin zuciyarki ko da kin yi shi ma akan larura ne ba dan mutane suna yi ba shi ke daga to ai shi kenan tun da haka ake a gari mu ma shi kenan haka zamu wallahi sau da yawa akwai abin da ku kun san Allah ba ya san abin amma ganin Allah ta'ala ya sa a cikin mutanen da kuke haka ake sai ku rika yin shiga baka da hankalin ku kwance har yanzu akwai sauran imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima tabi ba ɗaya daga cikin ku za ta kasance mai imani na gaske imani original sai zuciyarki ta zamanto mai biyayya ce da duk abin da manzon Allah ya zo da shi yanzu da imanin ke cika duk abin da aka ce annabi ya zo da shi zuciya yake hankalinki ya fi kwantawa a kai ba abin da mutane gaba gari suke ba ko a kabilarku ko a gidanku ko a ƙasarku ko a garinku a duk a rayuwarki abin da hankalinki zai kwanta ki yi to abin da manzon Allah ya zo da shi ne sallallahu alaihi wasallam shi ne imani original wanda zai amfani ki ranar barin ki duniya wanda zai amfani ki lokacin fitar rai wanda zai amfani ki a cikin kabari in za a miki tambaya shi zai amfani ki idan kin tashi gobe kiyama gaban Allah amma duk imanin da bai samu wannan matsayin da wannan da giran ba to har yanzu akwai saura jaban imani ne lalaba zai muke amfanin komai ba gaban Allah ran tashin kiyama Allah ya sa mu cika da imani don haka mu firu ila Allah ku gudu zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah duk abin da za ku yi ya zamanto ku kaunaci ubangiji ku subhanahu wataala kuwa Allah da'a akan wannan abu kila fa firu ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akar kada ku sanya wa Allah wani abin bauta daban abinda duk zuciyarka za ta rataye da shi ka ji kana kaunar abin ko ba Allah ya ce ka kaunace shi ba wannan abin ka dauke shi a matsayin ilahinka shi yasa Allah ke cewa a fara'aita man ittakaza ilahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa
ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ubangiji yake ce a fara'aita man ittakaza ilahu wa wahu shin ku ba mu labari buku ga wannan wanda ya riki ko ta riki ilahu allan da take bautawa san zuciyarta ashe akwai mutum yana kai matsayin allan shi san zuciyar shi ne kawai shi Allah ya faranta da kai a matsayin shi da ba a matsayin shi na ubangijinka kai ba bawan shi bane ba kai bawan san zuciyarka ne da ka kai matsayin ma'abocin son zuciya to yanzu allan da kake bauta na hakikar shi ne son zuciyarka in ji allah to duk mutumin da ya kaiwa da matsayin kwa wa zallahu allahu ala ilim sai allah ya batar da shi akan ilimin da yake shiga ki da ilimi kin san addini kin san musulunci kin san qur'ani amma a wajen aiki kun sha bamban da abin da allah yake so sai allah ya rike zuciyar ya rike ganin ya rike jin da sauransu duk abin da zaki baki iya fahimtar gaskiya ke daga kyara ce miki malama ko ɗaliban ilimi amma ayyukan ki kullum musa canzawa ba su da alaƙa da ilimi ta kusa ko ta nesa don kira ban san zuciya Allah ya sauke da haka Allah madaukakin sarki ce kada ku sanyawa Allah wani abin bauta daban wala taj'alu ma Allahi ilahan akar kada ku sanyawa tare da ubangijinku wani abin bauta daban yace inni lakum minhu nadhirun mubin ni a gare ku akan haka mai galgadi ne galgadi kuma wanda yake mabayani sai Allah madaukakin sarki yace
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون yanzu Allah yake tasiriya ga annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a lokacin duk yanda Allah yake saukar da alkur'ani dan mushrikai suna nan sun yi kunnan uwar wasu ba da ta kunnan uwar shago sun yi kimur suna nan sune na bara sune na bana suna abin da suke kai na iyaye da kakannu ba ruwansu da wani abin da ya zo da shi shi kada yake da awon shi an ce karo ta jami wa da ce malam kanka ake ji idan da harkar da take kenan ba ta damu ba ba su damu da abin da manzo Allah ke kiransu a kai ba sai Allah ya tasliya ga annabi Muhammad ya ce kazalika haka haka nan ya rasulullah dabi'a dan adam kenan ma atalladina min qawlihim min rasulin ba mu taba kawa wani gabanin wa'annan mutanen ka ba daga cikin manzannin da muka aiko illa in sun zo sun musu galgadi qalu sahirun hin sai musu ai masa hirtani wai kamar su annaba da aka aiko abin da yasa suke wannan magana ta Allah kamar an sihirce su ne aw majanun ko kuma aljannu ne suka taba kwakwalwar su shi yasa suke irin waɗannan maganganun wai ka diba ha gani fa annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah zai aiko shi da sako zuwa ga bayin Allah amma su wannan bayin Allah su ce ai wannan ba abin da ya sa yake wannan maganganu illa an sihirce shi ne ko kuma me tabin hankali ne ya same shi wannan ɗabi'a ɗan adam ke don faɗa da gaskiya in dai ba Allah bai gam da fitarwa sai illamar rahimallah duk wanda ba Allah bai gidan dogo ba a matsayin shi ɗan adam to sai ga mutum ne mai son ya faɗa da gaskiya maradin ya yarda da ita ita gaskiya dama ba wasu mai ɗaci gare ta ana gaya miki sai ki ji ba daɗi sai dai inda kin bi ta a nan daɗin yake ita kuma ƙarya ba haushe ya ce fure take ba ta yaya za ka yi ta zau za a gaya maki farin ciki ki dariya amma idan kin bi sakamakon zai biyo ba tun anan duniya shi ne kaskantuwa da walakantuwa Allah ya kare mu to shine Allah yake gaya wa manzon Allah ba mu taba aiko wani annabi daga cikin annabawa ba illa mutanen shi sai sun ce mishi sahirin aw majnunun ai sihirce shi aka yi shi yasa yake faɗin wa'annan maganganu ai aljannu suka taba kwakwalwar shi shi yasa ma bai da hankali Allah ta'ala ya sauke sai Allah ta'ala ya ce أتواصوا به Mm.
بل هم قوم طاغون to shi ne Allah ke ce a tawasau bihi wai irin wannan mummunan kalmar da mashirke suke faɗawa annabawa ko kuma waɗanda suke marasa bin Allah su gaya masu bin Allah a tawasau bihi wasiyya ce suka wa junansu ga abin da muka cewa annabawa mu kuma in sun zo ku gaya musu haka ga abin da muka ga annabi Muhammadu kuma in malamai sun muku wazi ku ce a ba su da hankali ne ba su waye ba ne Allah ce bal duk magana ba haka ba take kun qaumun tsagun kawai mutane ne halakaku halakakke yana koyi da mi da ma- da wanda ya halaka daga gaban shi duk wanda yake ya halaka to shi ke da zai yi koyi da wanda ya halaka daga gaban shi haka wanda yake mai imani zai yi koyi da masu imani daga gaban shi saboda haka muna kiran junanmu mu kasance masu imani na gaskiya irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abinda annabi ya ce shi ke da sun sun yarda irin su sadiqul akbar Allahu akbar lokacin da manzo Allah ya bayyana yana wa'azi yana kiran mutane akan bautar Allah shi kadai Allah ya kira shi daga Makka a kai shi kudus a kai shi saman bakwai shi ne isra'i da iraji da allah maɗaukakin sarki yace subhana da asra bi abdi
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Mm.
لنريه من آياتنا shi kenan sarki ya tabbata ga allah da asra bi abdihi ya yi tafiyar dare da bawan shi annabi muhammad min masjid aqsa min masjid haram daga ka'aba ila masjid aqsa zuwa baitul muqaddas tahir wajen kilo dubu ko sama da haka kuma cikin dare to diya masu karamin imani a lokacin suka ce ka anya gonar zai yiwu suka shiga cikin kokonto ya muhammad je muna tare da shi a cikin dare zai ce mana daga makka ya je kudus can kasar falastinu kuma ala kai saman bakwai diya masu launin imani suka shiga cikin shakka sai na abubakar bai nan ana gamuwa da shakka ce mutumin naka kada abin da ya ce kuma wata sabuwa ya ce me ya ce waje da daddaren nan allah ya ɗauke shi daga nan harami an kai shi kudus daga kudus an kai shi sama ta ɗaya har sama ta bakwai ya ce ai inda ya gaya muku wani abin da ya fi haka wallahi zai yi saboda mai ya riga ya yarda shi ne shugaban masu imani shi yasa manzan Allah ya ce da za a aure imanin mutane a kan sikeli guda gaba ɗayansu a ɗaurin sai na abokan a kan sikeli guda ya yarda jaye su shi ko ku kwanto bai ba ya ce da manzan Allah zai ce muku akwai wani abu wanda ya yi shi sama da haka wala zai ba wata wata shi sake ce abubakar siddiq su duk abin da manzan Allah ya ce shi kenan sun yi ɗari bisa ɗari amma ke ya zo a kamar a karanta alkur'ana a karanta a ce to amma to amma mi amma mi inda amma ta zo an samu matsala duk abin da aka ce Allah ya ce to na ki sallamawa ne shi musulunci ba sai ka auna abin ya dace da hankalinka ba a imani ake so kai abu da yawa daga cikin abin da Allah yake bayyana mana a cikin alkur'ani wanda sun faru wallahi kawai imani ake so ka fara dorawa a kan sikelin sannan kuma sai hankalin ka biyo baya amma in kika dauki hankali kika dora da fari dama hankalin na shiga shi sama sama kawai sai kika abin bai yiwa duk abin da Allah yake mana magana a cikin alkur'ani imani ake so duk abin da zai biyo baya sai biyo baya amma in dai kika ce bari ki auna abin da yanda abin yake da yanda ake a gari da yanda ake a ƙasar ku ko a garin ku to kullun zaki ga kina cikin shakkar al'amarin Allah shi yasa mu kasance masu imani da garsace babu babban guzuri dan adam zai nema kamar yadda kika san a duniyar nan ba ta yi wa kirayi ki ji dadi sai da me sai da yan canji ko sai da kudi babban imanin mu na duniya yanzu kudi wadaka in yaro ya dame ka yanzu ba shi kudi yanzu kaga ya barka eh eh sai ya gudu ya je ya kisan kudi kaga sai ka huta ko babban ma in ya dame ka ba shi ba shi kudi ka ji yayi shiru to imanin mu yanzu ke dago to alaƙar ka da ubangijinka babban abin da ya kamata ka tsaya a kansa shine imani komi ka yarda abin ya dace da yadda kake so bai dace da yadda kake so ba ya dace da san ranka ya saba ma san ranka to yi kokari da ke imani shikenan kin huta kya iya ko ba kya iya ba da imani shi Allah yana kallon imanin ki ne da haka yake auna ki wani mutum bai kasance yana tafka bannan shi sai da rayuwar ta zo karshe kawai tsoron Allah ya kama shi ya ga ka to wada abin da yana in ta shiga ban Allah akwai matsala sai tare ya yi shi ya ce zama ku wasiya rayuwa ta ta zo ƙarshe abin da nake so da ku eh in na mutu kar ku binne ni kawai ku tattara itace ku haɗa wuta ku ƙone ni idan kun ƙone ni ku ɗauki tokar ku je can cikin teku ruwa kar ku zuba ta guri guda ku watsa ta wannan shi ne wasiyata idan mutum ya wasiya kun wajibi ne a yi masa sai akwai nissin da ya hana yanzu yana mutuwa suka tattara itacen suka hada wuta suka zo suka dora suka kone shi tsaf suka dauki tukka suka je suka watsa a cikin ruwa sai Allah ya tada shi kuma zam ya tashi ya zauna to yana da baraka ce wallahi Allah kai kasan me yasa nayi haka me yasa kai ya kai bawa da wallahi leka ne naga abin da na aikata a rayuwar ta nan guri ya kore mana ba zan iya gyara ba ko in na tashi gaban ka da wannan matsala akwai matsala tsoron ki ne yasa nace amul wannan fa yaram sai Allah ta to da tsoro na ne yasa kai haka to je kana gafarta maka to a rayuwa shi Allah yana kallon zukatan mu ne inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amalikum wala yanzu ila qul walakin yanzu ila qulubikum wa fa'alikum aw kama qala alayhi salatu wasalam Allah bai kallon kyanki ko suraki ko ke yalwa ne ce ko ke wace ce a abinda Allah ke kallo kullum yana kallon zuciyarki da kuma abinda kike aikatawa wani mutum za a shi yana banna amma wallahi yana tsoron Allah alaka shi da ubangiji nan tana da kyau sosai duk abin da ya ma Allah to zai koma yi shiru ya ce to Allah zai gafarta mana wallahi wani kuma ko aka in ji barawa hula duk yadda za ta tafka tsiyarta ta cike ranta ba babbakewa ba ta iya tunanin tashi gaban Allah gani take kawo a wuce wurin ta yi ta more to irin waɗannan masu irin wannan zuciya shi ne akwai haɗari shiga su kabari amma in Allah ya taimake ke ga duk yadda za a yi in kin sa'a ma Allah kina da dama in wani cikawa laihi kokari yake kice ya mini amma in kika ji kin wa wancan laihi ko ke da ita akwai matsala me ko ke da muka fara kacewa in ni da wancan ce ba sai dai kai ko a lahira in in wallahi ki yara lahiran nan idan mutum ya je ba daidai ba akwai matsala wallahi akwai matsala a nan ne ake gyarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ina jin tsoron in tashi gaban Allah akwai haƙƙin wani wanda na zalimce shi a cikinku duk wanda ya san na mashi laihi to ina neman ya gafarta mani in ku haƙƙin shi na ci ya zo in biya shi manzala sallallahu alaihi wasallam kusan barin shi duniya ne yake irin wannan magana a cikin sabon shi duk wanda ya san na mashi ba daidai ba ko ya yahe mini ko ya zo in biya shi haƙƙin shi sai wani ya zo ce ni ka muni ya rasulullah sai me na maka yace wata rana muna cikin tafiya kana kan dokinka ina nawa ka daga bulala zaka bugi dokinka sai ka mun eh ka mun bulala baka sani ba don haka haƙi na nake nema yau turka shi bulala a jikin manzon Allah sabai suka yi ta akan wannan annabi ce ku gyara shi da in tashi gaban Allah ina da haƙƙin shi gare biya haƙƙin shi na yace ai sai an samu bulala aka samu bulala yace ai ya rasulullah lokacin da ka mun wannan bulalan ban da riga eh saboda aka kai ma me yake ni sai manzo Allah ya cire riga a ka mushi burala ko annabi ko ya cire riga mutane suka ce yau zamu ga mugun abu a duniyar nan ashe shi akwai dabara su yake ko manzo Allah yana cire riga shi kawai sai zai da gudu ya rungumi manzo Allah sassa ya tago ga jikin shi a jikin manzo Allah yace ina so ne in hata jikin ta hada fata jikin manzo Allah dan na san duk wanda yaka ba shi ba shi ga jahannama annabi na yahe ba haka ya fara ba na yahe maka ashe kun ga shi dabara ce gare shi ko to shi yasa yi kokari haƙƙin wani karki je da shi gaban Allah ranar kiyama akwai matsala dan ranar ba a biya da kuɗi ba a biya da zinariya ba a biya da azurfa ba a biya da sefa walau dolar walau euro za a ɗauko aikin gine mai kyau daga cikin ayyukan ki karɓaɓɓu a meka wanda kika zalunta haka za ki tashi gaban Allah duk wanda kika ci hakinta ko mugun kallo kika yi mata sai a diba cikin ibada ke mai kyau sai a meka mata da Allah ran duniya kin zalunce ta ne dan baka santa kin mata shari dan kina kina kina mai kina kiyaya da ita ko to ranar kiyama cikin ayyukan ki karbabbun ba na banza ba a cikin za a tsakuro sai a bata da Allah ke kira neman ciko kuma an rage me zai faru gaba fa amma man saqula mawazinahu فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم waɗanda المفلحون ma'auninsu ya yi nauyi na aikin alheri ya rinjaya su ne suka rabota amma kuma wa mamaka fatuwa وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم don me فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما- في جهنم.
في جهنم خالدون wanda kuma ayyukansu na alheri suka rage sai zunubin ya rinjaya Allah ce fa ulaiikal ladina khasiru anfusahum sune wanda suka tabar da kawo ashe mutum shi yake tabar da kanshi da kanshi ko dan me fi jahannama a cikin jahannama za su dawama shi yasa a kullum duk abin zai tauye miki ladan ki gaban Allah kada ki shine shiga haƙin wani to zaka ya kamata mu gyara ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi kokarin kyautata alakar mu da ubangijinmu kafin mu koma zuwa gare shi ita mutuwar nan ba ta sallama ba rubuta maka takarda a ce sauranki wata kaza ko shekara kaza yadda kika san kiran salula ya shigo miki biki shirya ba wallahi haka za su shigo miki mutuwa kun biki sai kice ba ki zuwa ba surprise kawai take zuwa da haka kullum ana istidad tanadi saboda kasancewar ba a san lokacin zuwanta ba da dare ne a cikin wuni ne ana barci za a yi tazarce rishin lahiya za a yi oho amma dai kowa ya san kullu nafsin za a yi katal maut duk mai rai dai sai ya ɗanɗane ta haka dai kawai muke ta buga bugatu shi yasa a kowane lokaci ki rika tambayar ganki da za ta zo yanzu kaka eh na shirya to alhamdulillah da za ta zo yanzu kaka akwai matsala yi kokari to ki kawar da wannan matsala kin dan ita mutuwar ba sallama take ba Allah ya sa mu cika da imani mu je gaba Allah rahma فتول عنهم فما أنت بملوم Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke mishi miyagu maganganun nan fatawalla anu ka kauda kai daga gare su ba za ka shiga sha'aninka idan ka bar kafirai yanzu ko da baka ce musu komai ba fa ma anta bi malum kai ba abin zargi bane ka riga ka san musu sakon Allah sai Allah ta'ala ya ce وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن amma wa zakir Allah ya ce ku yi wazi fa inna zikira domin shi gargadi ko wazi tanfa'ul mu'minin yana amfanin masu imani wallahi inda ba wazi a duniya ko to da akwai matsala mu'minan nan na duniya gaba ɗaya kaf ba abin da yake amfanin su a rayuwa kaman wazi so da mutum zai aikata wani aiki ko aka bai ka ba in yi wazi sai ya saduda sai ya tuba kuma sai Allah ya yi inda ba yi wazi ba da zai je gaban Allah da wannan zunubin ba zai tuba ba wani mutum ya zo gurin ɗaya daga cikin magabata ya ce mishi ina tambaya ce mai tambayar ka ya ce idan na je na kashe mutum Allah zai karbe ni ya ce kai wallahi in ka riga ka kashe mutum a rayuwarka ai shi kenan ka riga ka bani ka lalace ka riga ka yi asara sai wuta akwai aya alama ko babu kuma yi katul mummuna ومن mutane يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها Mm.
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا ya ce mishi عظيما kana da abu guda hudu tsakaninka da ubangijinka inda kai kisan kai waman wanda ya kashe mumini da gangan abu na farko dai fadar za a hu jahannama sakamakon shi jahannama ne ba shi ke na ba wa garibu allahu alaihi kuma za ka tashi gaban allah ranar kiyama allah ya mushi da kai allah ba zai maka mulmushi ba abu na uku wal'anahu allah kuma ya tsine maka albarka abu na hu- na hudu wa addala kuma Allah ya maka tara don wata irin azaba babba wannan shi Allah kaɗai san irin ta shi kenan sai jikin shi ya sanyi har ta komin shi ba daga hannun shi shi kenan sai ya sadu da sai ya bari yanzu shi kenan ba daɗe ba sai wani kuma ya zo tambayi shi wanda magabacin a wannan zaman da wai idan mutum ya yi kisan kai ya kashe mutum Allah zai karɓe shi Allah zai haifashi ya ce ƙwarai ku Allah ya janye mishi aya ga sanan cikin ibadar Muhammad da Allah ya tazara masu kaza masu kaza ba su ne masu kai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
Mm.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما sai mi يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا mahallar shahid إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مم.
وأولئك يبدل الله سيئاتهم shi حسنات kenan ya kawo mishi ayoyin nan wanda yake wa Allah yake hada Allah da wani wanda yake zina wanda yake kaza duk waɗannan laifukan akwai kisan kai a ciki ya zano har wanda ya kashe mutum amma a ƙarshe sai ya ce mai illa mantawa sai wanda ya tuba ya imani ya yi aiki nagari faula ya kayi baddilin lawa siyasin hasana Allah zai canza mai wancan zulubin na kisan kan kuma ya zama lada wani suke mamaki wancan an ce yana da bala'i guda nawa guda hudu sai wuta saboda ya kisan kai wani kuwa zuwa tambaya kan kisan kai an ce mashi gashi ma zunubin dashi ma Allah zai mai da zama lada aka ce kif yaya haka ce ai babu tufka da warwara shi wancan na farko da ya zo ya tambayar nan wanda ya bata mashi da yake so waje ya kashe shi amma ce bari kafin ya kashe bari ya tambaya an gane kenan da dole aka mishi waccan ayal da aka mishi ta sai sadu da ya fasa mi ya fasa kisan kai shi kuma wanda ya riga ya kashe ya riga ya banda tuntuni to yanzu me ya kamata sai a gaya mishi ayoyin tuba idan ya tuba sai Allah ya karbe shi kaga idan aka ce mishi ai Allah ba zai karbe shi ai akwai matsala ko kuma ce hadisin da Imam an-Nawawi ya kawo cikin Riyadus Salihin mutumin da ya kashe mutum ɗari ba daya nadama ta zo mishi ya ce a nuna mai wani malami ya je ya tambaya yana da fatawa za ka zama irin masu babban rigar nan ba ilimi irin masu katon rawani ana kira da babban malam amma babu ilimi yana ba da fatawa da jahilci da ya zo shi alaga ta malam laifi ne tsakanin da ubangiji ya ce ke ko me kai ya ce bari ainihin aiki na kisan kai kisan mutum eh nawa kashe ya ce ɗari ba ɗaya ya ce a ina kai da allah ta kare ai allah ba zai karɓe ka ya ce eh malam ya ce eh nan ya ce to shi kenan bari mu ci gaba sai sare mai kai ya cika ɗari da shi to da me yake tsoro ba wutar ba an ci canza shi ba ya zama dan bindiga daɗi ba sai ya ci gaba kawai sai ya kashe shi a hakan ma Allah da ya so shi kawai sai ya ji nadama sai yake gani bai kamata ya sarda Allah da irin wannan laifin ba sai ya sake tambaya da Allah ina wani malami ina da wani abin da nake so in tambaya sai aka aika shi gurin wani malami wanda malankin ne ya san wane ne Allah shi sai aka mata ku san waye malam ba duk wanda ake ta malam ba malam ne akwai malam malam boka wanda ba magana malanta ake da shi ba a ƙa'ida boka ne akwai kuma malamin Allah wanda zai gaya miki abin da Allah da manzo Allah ya ce yanzu aka tura shi irin malami na hakika yana zuwa ya ce an ta malam ina tambaya sai bai tambaya yace wallahi ne nayi shine ban sani ko Allah zai karbe ni zai yahi mun yace ah kalmar farko da ya ga sai yace mishi wa yake shiga tsakanin bawa da mahalicin shi ai ba shiga Allah zai karbe ka me kai ya ce aiki na kisan kai malam alagata malam na kashe mutum ɗaya bayan ɗaya haɗari ya ce wani abu mai sauƙi ya ja mashi ayoyin karɓar tuba allah ya ce shi wa inni la gafaru liman taba wa amana ni mai gafara daga duk wanda ya tuba ya yi imani nabi ibadi anni ala ghafurur rahim ka ga ya bayina ni mai gafara ne mai tausayawa ya ji ayoyi malam tun allah ma ya riga kamar ya gafarta mashi ya ce dai akwai sharadi daya yanzu inda ka saba wannan kisan kanka bar gurin da an ganka za ka ta ga tsohon dan bindiga daɗi tsohon ɗan ta da har wata wani ya fi zata da ke ka koma amma koma gari ka za a kowane su bayan allah gurin ba sa komai sai bautar allah ka zauna gurin su ka bauta ma allah ya ce haka zai daga nan ma sai ya gaba a shi lokacin shi ya zo karshe a gurgurda kun san hadisin yana cikin tafiya ajalin shi ya zo ba wani a cikin mafaci yana da mala'iku biyu kowa ni da ku haka nan ne mala'ikun rahama suna binki na azaba suna binki har a inda za a tarra ƙarshen rayuwa lokacin nan rayuwarsa ta zo ƙarshe mala'ikun azaba suka ce wannan bai taba aikin alheri ba ai namu ne mu za mu fusge ran mala'ikun rama suka ce a ja a ta'iban shi ne zo na mai tuba zuwa ga Allah ai namu ne sai Allah ya turo mala'ika da siffar mutum ya zo musu alƙali aka ce auna daga inda yake laifin zowa nan ina ya fi kusa daga inda zai je gurin tuba Allah ya sanya ƙasa ta ƙara jayuwa ta inda ya fito don gurin ya ƙara nisa Allah ya ce ƙasa ta matse daga inda za shi don gurin ya ƙara kusa sai aka samu ɗani ɗaya ya fi kusanci da inda za shi sai mala'ikun rama suka ɗauki rayuwar shi a wata ruwa an ce kirjin shi ne ma ya zarta kun dai san hadisin na kawo ku shi a gurguje wannan duka yana nuna mai ubangiji tabaraka wata ala yana karɓar bawansa idan ya tuba babbar matsalar zuciya ta kekeshe mutum ya ta aikata aikin barna amma ko baya ji ko a jikin shi har mutuwa ta zo ta same shi wannan shine babbar illa da haka Allah ya sa mu cika da imani sai Allah madaukakin sarki ya ce ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga shi ke nuna wa'azi yana amfanin mu'minai wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin eh kai wa'azi wa'azi wallahi yana amfanin masu imani na to ba ku labarin wata bayar Allah a nan garin tayyaji ita da mijin suka samu matsala a hanyar yajin ita da ana wa'azi ita ɗan sai ta ɗan yi shiru ita da ana faɗin irin matan da suke mazan su irin wannan abin da ta yi a ƙarshe malam kuma sai ce ‘yan wuta ne a daga rahiyu ta koma ta ce mugu yanzu ya zo ya gaya malam wannan abin da muka yi ji dai kamar yadda abin suka yi kawai haka malam ya faɗi kuma a ƙarshe ce ‘yan wuta ne kaga tsayawar da ta tsusa da wa'azi ya yi amari ko bai yi ba sai ta wasa yajin ya ta koma gida da ta zo gida kuma tsara ta ce ka ganke ko algungumi yanzu abinda muka yi kai gudu ka ce ka gaba da mun ko shi ne zai wazi aka yi ce dubu yan motar da to na wasa yajin kuma ka yahe mu ka ga wazi ya mata amfani ko bai mata ba shi ya sa in kin da ana wazi yi kokari ka saurara kada zaman toke kunnen ki sai kaɗe kaɗe sai wake wake shafa labari shuni gidan dabino gidan badamasi labari na wannan duk basu da amfani a rayuwa ba ki amfanuwa da komi a cikinsu amma wa'azi da ake a cikin gidan radio kama tasha a talabijin ake kama tasha in kin zo kin zauna akan salon kina da antan parabolic kamar gurin wazi fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wallahi wazi yana amfani masu imani akwai abin da zaka yi kina yi da kina ganin ba komai bane sai ki ji ladan da yawa ne sai ki jikin samu karfin gwiwa akwai abin da kike da kina ganin abin ba komai bane sai ki da masu wannan wuta suke zuwa wuta daga nan sai ki sauya sai ki bi inda ba wuta ake zuwa ba wannan shi ne amfanin wazi duk wanda ke sauraron wazi wai kirkice a kalmu je ma wani ba aiki muke da shi ba a a cikin ɗari in kin samu ɗaya kin yi aiki da shi da haka shi ke na kin rarrage kuma kun san mai farar wazi duk abin da yake ba kyau da ba ki sani ba ran da kike da a wazi an ce wannan abin ba kyau wannan jin da kike an ce ba kyau yanzu kin samu ilimi ko to ya zama kafara ne Allah ya yahi na bayar gaba daya saboda kin samu ilimin bakyau wannan shine babbar fa'ida a cikin wazi inda matsalar take in kin je kin ci gaba amma al-ilm duk ilimin da kai akan abu to kafara ne akan abin da ka aikata a baya ba a cikin sani ba shi yasa akwai wazi wanda kowane lokaci zai iya maka amfani a rayuwa za ka ji abin da ka zo gurin abin sai ka tuna akwai wazin da kawai jin shi ne ka yi kamance amma wannan jin da ka yi nan ma ka fa'idantu don abin da ka yi a bayan mara kyau ɗin da ba ka sani ba daga jin wannan da ka yi daga nan Allah ya yi da haka wa zakir fa'in na zikira tanfa'ul muminin ku yi wazi wazi yana amfanin masu imani me yasa Allah ya ce haka wa ma khalaqatul jinna Allah bai halarci ko kowane aljan ba aljannu dai da kuke jin labarin sunan ai ba ganin su ko in mutum ya ga aljannu ya sa mai turaren iska shi da kace musu jinnu ba ganin su innahu yarakum huwa qabilu min asla tarawnahu Allah ta shi aljan da shi da rundunar shi gaba ɗaya suna kallon ku ta inda ku ba ku gani ai wallahi da muna ganin aljanni da ya shiga uku yaran mu za su kama su suna ɗane su saboda dan adam ba abin da ya fi karfin shi sai Allah shi yasa sai Allah ya boye su a hakan ma ai wallahi in kina da alqur'ani ko kina da maganin aljini bai kamata mai ƙur'ani ta ji tsoron aljini ba da haka allah ya ce bu mahalarci kowane aljini ba wal'insu da kowane ɗan adam illa a kan manufa ɗaya shi ne illa da ya budu illa don ya bauta mani aljannu na an halitta su don bautar allah duk wanda ya ce ƙinci a cikinsa bai bauta ma allah ba wuta za shi ɗan adam an halitta shi don ya bauta ma allah duk wanda ya ce ƙinci bai bauta ma allah ba ranar kiyama wuta an halicce ki ne da ni da ku gaba ɗaya don ibada duk abin da zaki in ba ibada wanda ya zama asara ne shi yasa Allah ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna bu mahalatu kowane nau'in aljanu ba wal insa ko kuma dan adam illa li ya'budun illa dan su mana bauta sai Allah ce ma uridu minhum min rizqin uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kusa akwai wanda neman arziki yake hana musu ibada musamman bangaren maza galin kudu dan sauki ta gano mutum bai lokacin ibada bai lokacin ilimi bai lokacin zuwa gurin saboda mai washi neman arziki yake neman abinci yake daga yana ka masara ai masara nan ta wani ayi sai a hankali shinkafa shi kullum kai kawo kashi dai abin da za a ci ko neman arziki wannan yake hana maka bauta a sai Allah ya ce ma uridu minhum rizq ba na nufin wani tarin arziki daga gare ku neman abinci idan ka fuskantar da rayuwarka zuwa ga bautar Allah to Allah zai sauka maka rayuwarka gaba daya idan ka dauki abin da tsanani sai Allah ya tsananta maka kaga baka da lokacin da zaka yi ibada baka da lokacin da zaka yi ilimi baka da lokacin da zaka zaka saura a gargade ka saboda mi neman abinci to shine Allah ce ba na nufin ku da wani tarin arziki ko neman abin da zaku sa a bakin ku ko neman arziki na rayuwa wa ma uridu mi an yut'imun Allah ce ba na nufin wani ciyarwa daga gare ku Allah abin da yake nufi ga bawa shine ibada inna Allah huwa razzaq inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ubangiji ta shine ar-razzaq mai arzutawa mai karfin tattalin arziki duk wani wanda kake jin zai baka wallahi shi ma mai rauni ne wata zai waye gari bai da ko ba akwai shi kudin yana banki sai ya ji a ce babu rezo babu connection ya zama wa kenan da shi da wanda bai da shi duk daya to Allah shi arzaku ne ba abocin tattalin arzikin da bai karewa yanzu ga kasashen da muke ganin kasashe ne masu kudi irin su America irin su Iran amma da an bincika irin bashin da ake musu cikin talakawa ne amma Allah shi arzaku ne zulquwatul matin ma abocin karfin tattalin arzikin da baya karewa shi arzikin Allah kullu yana nan yanda yake ma inda kun yanfaru wa ma inda Allah ba abin da ke gare ku shi ke karewa na wajen Allah kullu yana nan kaman ba taba ba Allah ka azata mu sai Allah madaukakin sarki ya ce فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Allah ya ce ya annabi Muhammad ka kale mushrikai fa inna lil ladina zalamu lalle waɗanda suka zalunci kansu da sabawa Allah da shirka ga Allah zunuban suna da azaba musul zunuba ashabihim kwatankwacin azabar da aka wa ire-iren su a baya da aka fala yastajilu kada su gaggauta azabar da nan tahi in dai ba su tuba ba fa wailul lil ladina kafaru وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ubangiji ta ala ce fa wailul bane ya tabbata ko kuma azaba ta tabbata lilladina kafaru ga waɗanda suka kafirce ma Allah a wata rana Allah ce min yawmin himal ladhi yu'adun a wannan wurin da Allah ya alƙalwanta musu shiga cikin azaba shi da wurin tashin alkiyama Allah ya kare mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada wannan shine karshen suratul zariyat gobe insha Allah za mu tashi farkon suratul tur abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya yi mana abinda muka ji na dokoki da ƙa'idodi Allah ya sa mu kiyaye abinda yake bai da kyau Allah ya sa mu bari ubangiji ta alamuna roƙonka Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya mu Allah ka warkar da su duk wanda ke damu Allah ka yaye mishi bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana albarkacin wannan lokaci mai tsada mai albarka ya Allah wanda suka riga mu muna roƙonka ya Allah gafarta musu mu da muke rayu Allah sa mu cika da imani Allah ka kare kasar mu da sharrin makiya na cikin gida da na waje Allah ka zauna da kasar mu lafiya sauran kasashe na musulmi Allah ka ba mu arziki mai albarka فسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaran da ya kare kuma ba ta wacce yaran da ya kame kuma nasu a amshe ta ne ina son malam baka gane ba ta mace amma kullum sai muroka bakin kudu zo na son ku amshe ta baga ya ce bala kira shi tana nan ko a zo shi gida za ta mutane da shi ta ne kuma da zuwa ta mace amma kullum sai su ɗauki sai mun ne ba da wasu wanda shi a drama Eh, kuce. Wannan ai ba za mu sake ba su. Kuma aka so da ba mai ajiyar yanzu. Ba na jin
yara na karara suke zasu abu ya kamata ku yi dogara kan yi goma ce kowa kun zo ku duk kun shirya abubuwa ya ne da dama ya gida ina mamaki tana can ina bebe yana can shi ma to barka sun zo gurin karatu to ya zo a ba ta wace wata ce Eh, wata zikin ce yana na maryam kama magana na mata yake wa ma ta ta wuta wuta zuwa ita nan za ta fara alhamdulillah ni ce na tsawari wanda da kuma barci da bayani ba ta koyi ba amma ta yi surutu da yawa ne amma in suna za a na wanda da gina da tura kai kai naka naka ai nakan kamar shi ne ma dan sa rufe amma ni surutu na tana da kasa ga na banda ga kuma dare yayi sosai ta wata dama da lokacin na maganganun suke ta mai tafsiri ne ma ta lokacin da na ni iya da na saurara ai okay ma na sai dare yayi wata kusa karfe da insha Allah za ka zan yi maka alfa
akwai wannan gidan da aka yi rasuwa an ce eh an ce akwai yan ligatar za su zo yau ban sani ba ko sun zo yanzu idan mun je in sun zo zan za mu je da su ba matsala yana ko da suke da alaka da kuma akwai mijinta wanda suka taɓa aure a can ligatar eh layin mu ɗaya da shi don ita wa da mutuwa suka hajja a wuri ta ta taba aure a za tan ta ba aure Allah sarki ba ya lalle ba lalle kuma shi shi ne mai gidan abba Allah sarki mijin na da da ran shi yazo yanzu yana nan da rashin babban siyasa ne shi ba maki masu za su zo ko suna da shi ne ba matsala muna jira insha Allah da sun zo suka zo kuma da mu
ya ne da dama ya wajen nan to masha Allah Allah amma kai wannan masha Allah tabarakallah wannan zai je toro bora amma wannan zuwa banda abin za shiga mota ba sai da nemi rawani da lulanci alhamdulillah ina kuma shiga aha da dama ya ta dogo ni ma ce su ce kawai da kusa na ce a na baro shi na lokacin da na baro su nan na ce lokacin da kuma ta kira
Samau ta ta Kano.
a a su ba Ta da Samau?
ok a ni uwa tashi nake magana Oh, a ita ba.
ne yanzu ta na ba na rabu da su na basu a nan shago Eh, kawai daga wani bos ɗinta na ce yanzu ku na rabu da su na'am guga za ka yi bari gani kora da ashirin kin in babu su da yan kari sai ka amince kora za yi hari kuke ba da wasu mai gyara karatu sai mu zo lokacin karatu komi komi babu abu duk barci ne ake barci Halil Aliya ba sai ka zo ba. Sai babban kuɗi. Yanzu da za a yi gugan. Ina ake daga wani. Ina ake sira. Gurin magaji. Eh? Je ka sai in same ka gurin. Ni sana za ba. Kuma salamu alaikum. Muna layin ku. Ina gida. Sabon ku ne. Ya ta watan nan ku. Babarka. Alhamdulillah wa sa. Soja. Da azuma kenan ko. Insha Allah. Salamu alaikum.
Malam Kyabi.
Ya gida. To barka.
Malam Kabir.
Sannan ya zama ku da zama. Ba mun san wannan bai kaɗe ya tashi ba da sai mu ci da nan. Ya ta hanyar mu da ku samu ku. To. Kira shi zama mu ji.